الله وبركاته a yau asabat ɗaya ga watan rajab shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan februari shekara ta 2021 meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun mana sayar bukari a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan idan za ku yi tunawa mun tsaya ne akan muna da kitabun tafsir a tafsir suratul anfal suratul anfal za mu tashi akan babi na na biyu a cikin kitabun إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ما لين شباب قول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله ما في شر دابة in an ce dabba a larabci shine ma ya dubbu alal arzi abinda da yake tafiya bayan ƙasa mutum ne ko dabba duk abinda yake tafiya a bayan ƙasa shine dabba shine ma ya dubbu alal arzi amma a cikin dabbobin akwai masu hankali akwai marasa hankali shi dan adam a yana cikin wato addawab al'aqila dabbobi masu hankali an ce shi dabba ne ba dabba ta rashin hankali ba anan dabba lokacin ana nufin abin da yake tafiya a bayan ƙasa to shine wanda ya zamanto a cikin wannan halitta suka makance ba sa jin ko suka kurumce ba su jin gaskiya shine as-summu sun kurumce sun zama kurame al-bukmu sun zama wato ba su fahimta kuma ba sa iya a furta gaskiya as-summu an sima'il haqqi al-bukmu an fahmihi shi yasa Allah ya ce alladhina la yaqiluna wanda ba su da hankali ya sanya su cikin ya sa musu suna na dabba kuma ya sanya su cikin marasa hankali a riwayar abu zar yake cewa hum nafarun min abdiddar min bani abdiddar wasu mutane ne cikin kabilar bani abdiddar Allah buga misali da su manzo Allah ya gaya musu gaskiya sun ƙi su bi gaskiyar kuma sun ƙi su furta gaskiya a bakinsu ko yau ko gobe duk mutumin da ya sifanta da sifar ƙin gaskiya da ƙin faɗar gaskiyar ya sa son zuciya a cikin al'amurarsa to ya zama ba shi da bambanci da dabba a cikin dabbobin ma shi ya fi sharri to shi ne illar mutum ya ƙi yin gaskiya ya ƙi mu'amala da gaskiya kuma a cikin komai a cikin kasuwanci ne a cikin zamantakewa ne a cikin aiki ne in dai mutum baya gaskiya kuma baya son gaskiya baya furta gaskiya to dabba ma ta fi shi alheri inna sharar da wabi inda Allah as-summul bukmul ladina la yaqilun Allah ce walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum da Allah ya san cewa wato da Allah ya ga cewa akwai alheri a tattare da su to da ya jiyar da su ya kawo hadisin Muhammad bin Yusuf malami ne ga Imam Bukhari al-Firyabi kenan qala hadathana Muhammad bin Yusuf qala hadathana Warqa'u an ibn Abi Najih an Mujahid an ibn Abbas inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-sumul bukum alladhina la ya'qilun qala hum nafarun min bani 'abd dar kuma inda naga Muhammad bin Yusuf alfiryabi malam bukhari ne daga malamin shi kuma alwaka shi ne mamdud ibn umar ibn kulayb daga ibn abi najih abdullahi sunan shi daga mujahid malamin tafsiri cikin tabi'ai daga ibn abbas abdullahi ibn abbas waɗannan mutanen daga cikin bani abdullar mutane ne cikin ƙwarai shawa su ne masu rike tuta ranar yakin ohud suna rike da tuta ta kafirci har aka kashe su aka yi kamar yadda malaman sira suka faɗi sunan nikin su ma gaba daya tutar yakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ce waɗannan ula'ika hun sharrul bariya su ne mafiya sharri a cikin halitta gaba ke daya duk wata dabba ba su ba ai tana bin Allah tinkiya tana bin Allah akuya tana bin Allah babu wani abu a bayan ƙasa da wato baya yi wa Allah biyayya ta yana so ko ta dole Allah ya ce babu wata halitta a bayan ƙasa face tana yin tasbihi ga Ubangiji tabaraka wata'ala amma waɗannan saboda kafircinsu su sun ki Allah suna ma faɗa da wanda ya zo da addinin Allah ɗin gabaki ɗaya shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an halice su don bauta ba su yi bautar ba sai suka zo suna faɗa da wanda ya ce a yi bautar amma dabbobi da ba su da hankali ma sun bauta wa Allah su kuma masu hankali amma ba su yi wa Allah bauta ba to shi ne yadda wato dabba take iya fin ɗan adam yanzu kaga asalin dabbobi ba Allah ya halicce su ne don bauta irin tamu ba amma a haka ɗin bishiya tana yi wa Allah tasbihi itace yana yi wa Allah tasbihi tumaki da dabbobi suna yi wa Allah tasbihi tsuntsaye suna yi wa Allah tasbihi duka wannan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura komai da ka sani yana yi wa Allah tasbihi yanzu ana nunawa zaka gani a hoto zahiri sai ka ga tsuntsu a cikin kukan sai ka yana Allah Allah ba ƙarya aka yi ba haka kawai aka ɗauki hotonsa ko incidentally ko a daji ko aka ji yana tsuntsu akwai irin tattabaru tattabaru ɗin nan a makka a harami sukan je sukan shiga masallaci sai ga wata tattabara an nuna wata rana tana ta yin sujada ta daga kanta ta shimfida a ƙasa sai ta daga ta shimfida ga masu dawafi suna dawafi a gefe suna yi ita ma tana yi wani ya gani ya ɗauki hoto yake nunawa don me don a nuna maka wannan addinin gaskiya ne idan har dabba tsuntsu ya yadda zai kira Allah ko zai yi wa Allah bauta kai mai amfaninka da ba za ka yi wa Allah bauta ba dan adam bai da amfani ya rayu bai Allah bauta ba kuma rayuwa ba ta da dadi ba bin Allah to amma kar ku manta yana daga cikin wa Allah bauta shine mu zama muna ji mu ji gaskiya mu yi aiki da ita kuma mu rinka furta gaskiya in ba haka ba in mutum ya zama baya jin gaskiya baya san gaskiya sannan kuma baya furta gaskiya a bakinsa to gwanda dabba a kansa kun gane wajen yin gwanda dabba a kansa din ko ko mun lalacewa dabba tana yin wani abin da Allah yake so ta yi ko mun lalacewa amma waɗannan mutane na bani abdiddar kamar yadda ya zo a cikin riwaya su kan tuta suka ɗauka suka tafi yaƙi don su gabayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kafirce wa Allah suka kafirce wa musulunci to wannan ba su kaɗai ba ya shafi duk wani mushirki duk wani kafiri da kuma duk wani wanda ya bi tsari irin nasu na fada da musulunci da kuma kin gaskiya Allah ka dauki ranmu muna masu gaskiya masu kuma imani da gaskiya babu ya ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun babi ne da yake magana akan fadin Allah ta'ala ya fi wanda ku imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da suka kiraye ku wato izuwa ga abin da zai gyara ku idza da'akum lima yuhyikum lima yuhyikum ay lima yuslihukum Allah da manzan Allah suna kiran mutane ne su bi abin da zai gyara musu halayensu da rayuwarsu ingantacciya su rayu rayuwa mai daɗi a duniya kuma su je lahira masu rayu mai daɗi amma akwai waɗanda suke samun kuskure su yi mummunar rayuwa a duniya kuma su yi mummunar rayuwa a lahira allah karama mu da wannan masifa ko kuma mutum ya ji ya ji cewa shi wannan tsari da allah ya zaɓa masa ne ya bi shi bai yi masa ba shi ya zaɓa wa kansa rayuwar da yake so yana ganin ita ce jin daɗi a gare shi to a zahiri watakila za a iya gani kamar yana jin daɗin a zahiri amma kuma ya gama asarar lahirarsa kuma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo ba shi da wato alherin da zai samu a ranar lahira gaba gida in kun amsa kiran Allah kun amsa kiran manzo Allah sallallahu wato zuwa ga abin da zai rayar da ku shine lima yuhyikum to za ku samu rabauta ku bi addini kenan ku bi shari'o'in Allah ku yi ilimi shine lima yuhyikum malamai suka ce ne anna al'im haya ilimi rayuwa ne mai daɗi kama annal jahla mautun kamar yadda kuma jahilci mutuwa ne suka ce aljahilu mayyitun walau kana hayyan jahili mara ilimi matacci ne ko da yana raye yana tafiya a bayan ƙasa jahili matacci ne ko da yana tafiya a bayan ƙasa kada mutum ya yadda ya zaɓar wa kansa rayuwa ta jahilci a nan duniya jahilcin ilimin addini ko jahilcin wato sanin zamaninsa da yake rayuwa a ciki shi aibu ne rashin ilimi so in kuna so ku yi rayuwa ingantacciya daga cikin fassarar da malamai suka yi shine ku yi ƙoƙari ku samu ulumu addiyanatu shara'i ilimi na addini da shari'o'i da kuma ilimin rayuwa sai ku samu rayuwa mai daɗi ingantacciya amma duk wanda ya rayu bayi da ilimi to tun a nan duniya za ka ga wato ya ɗaukar wa kansa layi na ƙasƙanci da tozarta haka yi yadda wa kansa kuma haka zai ta rayuwa amma za ka ga masu ilimi ko yaya mutum yana rayuwa mai inganci rayuwa mai daɗi saboda an mahalayen ilimi wannan kuma shi ne ya kamata yaranmu shabab matasa su yi ƙoƙari su gane wannan duk yaron da ya kuskura ya kashe lokacin rayuwarsa bai yi ilimi ba wallahi wallahi zai zo ya da na sani kuma lokaci yana iya ƙurewa mutum akan harkar ilimi akwai lokacin da shekarun za su zo ma ba za ka iya zaman makaranta ba so kowa ya kokari ya duba rayuwarsa ya maza maza ya ci amfanin lokacinsa a yi karatu a yi ilimi shi karatu ko da kana cikin talauci da wahala kake yinsa to nan gaba akwai moriyar da za ka ci kuma duk duniya da kuke gani yanzu tana tafiya ne akan ilimi addinin kansa yana gudana ne akan ilimi rayuwar kanta tana gudana ne akan ilimi so kada wani ya yadda ya zaɓarwa kansa rayuwa ta jahilci rayuwa ta ci baya wa'alamu anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani cewa Allah wato cikin ƙarfin mulkinsa yakan iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa ay yahulu bainahu wa bainal kufri in arada sa'adatahu idan Allah ya so ya rabautar da kai sai ya shiga tsakaninka da kafirci ya hana ka yin kafirci ya sa zuciyarka ta karɓi musulunci kuma in Allah ya ga dama kuma ya hulu bainal mar'i wa kalbihi yakan iya shiga tsakaninka da imani sai ya hana ka kai imani ya hulu bainal mar'i wa kalbihi kenan fassara ce guda biyu ya iya shiga tsakanin zuciyarka ya hana ta kafirci ko kuma ya shiga tsakanin ka da zuciyarka ya sa ta yi imani to ku riko wato da Allah ku riko da asbab masu kyau idan Allah ya nufin shakawar ka ka zama dan wuta to haka ne in kuma ya nufin ka zama dan aljanna shi ma to wancan rabo ne anan abinda ayat take nufi wato a yi ƙoƙari a tsarkake zuciya yayin da za a yi aiki shi ne alhassu ala almubadarati ala ikhlasil kalbi wato mutum ya yi ƙoƙari ya yi ikhlasi a cikin zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa har mutuwa ta zo ta riske shi yana kan wannan tsari ɗin ayar kuma tana nuna mana allah maɗaukakin sarki yana ainihin wato ittila'i na ce ittila' ya san abin da ke cikin zukatanmu mukawinatul qalb abin da ke cikin zukata Allah madaukin sarki shine san shine alimun bi zati sudur shi yace wa annahu ilayhi tusharun gare shi za ku koma fa yujazikum ala mattala alayhi fi qulubikum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah zai muku sakayya akan abin da ya leƙa na zukatan ranar tashi alƙiyama wa annahu ilayhi tusharu za a mai da ku zuwa ga Allah kuma shi Allah yana yin hukunci ne ga bawa dangane da abin da ya ga zuciyarsa tana kunshe da shi to shine amfanin ku yi kokari ku kyautata zuciyarku tsakaninku da Allah duk abin da mutum zai yi ya zama yana da kyakkyawar alaka da ubangiji تبارك وتعالى لكن حديث إسحاق إيش قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال ثم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له قال وقال معاذ حدثنا شوبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني يكاو حديث إسحاق بن إبراهيم ابن راهويا آه ابن منصور مالم إمام البخاري آه أخبرنا روح شيني آه آه ابن عبادة روح بن عبادة متم بصراني قال حدثنا شعبة بن الحجاج الأتكي لابن خبيب بن عبد الرحمن آه الخزرجي شكو متم مدينة آه يتي سمعت حفص بن عاصم العمري كان ناجي حفص بن عاصم ينا بعد حديثي لغا أبي سعيد بن المعلى شما متم مدينة سنن سهارس كوكما رافع كوكما أوس أبو سعيد بن المعلى sunansa akwai sabani ko dai haris ko rafi ko aus ya ce ina sallah shi abu sa'id ibn mu'alla sahabi ne ina sallah wata rana a masallaci kamar yadda ya zo a wata riwaya ya ce sai ga manzo Allah ya zo wucewa sai ya kira ni annabi ya zo wucewa ina sallah kawai sai ya kira ni falam atihi ban je ba ban samu zuwa ba saboda uzurin sallah da nake hatta sallaitu sai da na kammala sallata sun ma a taituhu na sai na zo na same shi ina so ku gane yadda yanayin yake annabi ya zo ya tarar da wani mutum sai ya kira shi a shi sallah yake don haka sai bai je ba sai da ya gama sallar sai ya je shi sai manzo Allah ya ce ma mana aka an ta'ati me hana ka ka zo ba na kira ka ba yaya ba ka zo ba sai yanzu a wata riwaya ta ibn asakir ya ce mamana aka an ta tiyani me ya hana ka ka zo mini a wannan riwayar bai ba da amsa ba sai annabi ya faɗi maganar da ya faɗa a wata riwayar sai ya yi wuf sai ya ce ya rasulullahi sallah da ke yi ai kaga da ƙarfin gwiwa sai ya faɗa ce ai ina mana yana ibada ne ya ce sallah da ke ya rasulullahi ana yin sallah sai maza Allah ya ce a baka ji ba ne baka karanta ba Allah ya ce ya yi wallazi na amanus ta jibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum Allah ce wanda ku imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya kira ku idan manzon Allah ya kira ku zuwa ga abin da zai ainihin gyara rayuwar ku ya inganta ta ba Allah ya ce in an kira amsa ba kenan wannan yana nufin ya yi laifi da annabi ya kira shi bai amsa ba bai zo ba daga nan ne malaman fikihu suka yi tafri'in zance suka ingantar da cewa idan mutum yana sallah in manzan Allah ne ya kira shi in ya amsa sallar ba ta ɓaci ba idan mutum yana sallah in annabi ya kira shi to sallar ba ta ɓace ba in ya amsa ya ce na'am ya rasulallah amsa wa annabi baya cikin mubtilatu sara ijabatuhu la tubtilu sara haka zahirin hadisin yake nuna wasu kuma malamai suka ce in dai nafila mutum yake yi in manzo Allah ya kira shi to amsa kiran annabi ya fi nafilar da zai ya yanke ta kawai je inda ba don haka ba da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai zargi wannan wato abu sa'id ibn al-mu'alla da wannan abin da ya ba tun da yana da uzuri sallah yake yi to ba manzan Allah ba ma ba mun karanta sallallahu ba mun karanta da ku ba anan hadisin bukhari juraij da shi da mahaifiyarsa da annabi ya kawo kisan mutanen banu isra'il wata mata ce ta zo tana kiran ɗanta mai suna juraic yana sallah ta ce ta ce a daji ta tarar da shi shi damun a daji yake saboda ibada ya juraic ya daga hannu ya ce ya rabbi ummi wa salati ga ubangiji ga mahaifiyata tana kira ga kuma sallah ta yi ta yi bai zo ba ita kuma ba ta shiga kansa ba ta tafi ta sake dawowa wani karan ta zo ta tarar da bawan Allah fa yana sallah ta kira shi kuma sallah shi ya rabbi ummi wa salati ta tafi ta sake dawowa karo na uku bukata yasa ta dawo tana son ganin shi ta kira shi yana yin sallah bai daidai ba sai ta yi masa mummuna addu'a ta ce Allah karka ɗauki ran wannan yaron sai ka sa yayi ya yi karo ya ci karo da karuwai su yi ido biyu da karuwa haka kawai wannan zance ya zo mata kawai ta danna masa wannan addu'a ta tafi kuma ina tabbatar maka sai da Allah karba addu'a ta ta wata mata kawai ta je ta yi ciki na banza aka tambaye ta waya mata ciki ta ce ai wannan mutumin ne jireji mai sallan nan aka ce to damun shi yasa ya je daji ya ce yana yin sallah ashe mazinaci ne suka rugurguje ɗakin da yake sallan suka kamo shi a wulakance suka kawo shi gaban sarki za a tozartar da shi saboda ya yi zina wannan ba musulmi ba ne waɗannan mutane saboda ya yi zina saboda ya yi mai ya yi zina su zina aibu ce a wajensu har wanda ba musulmi ba zina aibu ce a wajensu abin ƙi ne abin ƙyama ne ƙazanta ce to almuhallin shahid ya zo ya ce to a kira matar aka kira ta ta zo ta faɗa ya faɗa to an ya ganta ta gan shi shikenan addu'ar uwa ta karbu ko da kuwa an tabbatar masa da gaskiya amma kuma me ai addu'a roƙon Allah da mahaifiyarsa ta yi masa ai ya hau shi shine ake cewa duk inda mutum zai yi a rayuwarsa to kada ya kuskura mahaifiyarsa ta yi masa mummunan addu'a ko mahaifinsa ya mai mummunan addu'a akwai haɗari kwarai da gaske imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin al'adabul mufrad cewa Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye akan ɗansu addu'an nan ta alheri ne ko ta sharri in dai uba ya ɗaga baki ya yi addu'a mummuna akan ɗa ko kuma uwa ta yi addu'a mummuna akan ɗa Allah yana karɓa saboda tsabar nauyin hakkin uwa akan ɗa ko hakkin uba akan ɗa to amma duk wannan hakkin nasu na annabi ya fi nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba Allah ya faɗa ba cewa idan na kira a amsa yace ai sallah nake sai manzo Allah ya bashi amsa ya nuna masa cewa wato yin sallar da'a ne amsa wa annabin ma da'a ne amma wannan da'a a wannan lokaci da annabi ya kira shi to zai iya amsawa bai kuma yi laifi ba wasu malamai suka ce eh ba nabi ya ce a yanke sallah ne kai tsaye ba wato bukatar da ta sa manzon Allah ya kira Abu Sa'id ibn al-Mu'alla a wannan lokacin bukata ce urgent bukata addu'a wato bukata ce ta gaggawa wanda gaggawan wannan bukatar ta kai ya halatta Abu Sa'id ibn al-Mu'alla ya yanke sallarsa amma abun mamaki bai yanke ba ba dan komai ba bai sani ba shi yasa aka yi masa uzuri shi kenan manzan Allah sai kuma ya kwanta mai da hankali don kada ya shiga tashin hankali ya shiga damuwa ya ɗauka ko Allah ya fice da shi ya ce da shi da wa'alliman na ka azama suratun fil to shi kenan an gama zance zo zo zo zo zo zan koya maka mafi girman sura a cikin alkur'ani mai girma wajen lada a wajen karanta ta saboda wannan sura tana tattare da yabon Allah wannan sura tana tattare da addu'o'i a cikinta ya ce kafin na fita zan karantar da kai daga masallaci shi kenan annabi ya sai ya manta wannan yana nuna annabi yana iya yin mantuwa alaihi salatu wasalam ya ce zan sanar da kai wata sura sai ya shagaltu yana yin wani abu ya ce kafin na fita a masallacin nan zan sanar da kai wannan sura shi kenan abu sa'id ibn mu'alla yana ta kallon annabi yana jiran kafin dai ya fita din ya karantar da shi ya sanar da shi kawai sai gama da Allah ya kama hanya zai fita ya bar masallaci ba za a bar sallallahu alaihi wasallam da ya kurda sai ga annabi ya kama hanya zai fita ya bar masallaci yace fa zakartu lahu sai na tunatar da shi na shi ya rasulullah dan abin da aka ce za a dan fadakar da ni din da ya annabi ka manta ne sai ya tunatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya cewa ya rasulullah ba ka ce zaka koya mun wato za ka gaya mu sura da ta fi kowace ba a cikin alkur'ani ba ka ce za ka gaya mu ba ma zai ke cewa haddasa na shi'uba ibn hajjaj an hubai ibn abdurrahman ya ce sami a hafsan sami a abu sa'id ibn al-mu'alla rajulun min asamin nabi samsan bi hada wa qala yace da shi to wace sura ce ita ce alhamdulillahi rabbil alamin as-sab'ul mathani ita ce surar da ta kowace girma a wajen Allah a alqur'ani ita ce suratul fatiha shi yasa ba ba a karban sallah in babu fatiha la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda ya sallah bai fatiha ba to sallarsa babu ko kuma duk wanda ya salla bai karanta fatiha ta yi kyau ba to sallarsa babu la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an limadha li'annaha hiya a'zamu suratin fil qur'an a cikin wannan sura akwai yaban Allah a cikin ta akwai addu'a akwai roƙon Allah akwai kaza babu surar da tafi suratul fatiha shi yasa ta zama magani ta zama ruqiyya ruƙiya shine duk abin da yake damunka in ka daga hannu haka karanta surar lubatiya ka shafa a jikinka to magani ce ta komai kuma ko ciwo ya dame ka ko wata larura ta ishe ka ka rasa yadda za ka yi ka iya ita karanta ta a cikin ruwa li'annaha ruqiya annabi ne da kansa ya faɗa tana magani wa ma adraka annaha ruqiya kisa idan ka zo tafsirin surar fatiha da imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa zaka sha abun mamaki da sirrin da yake cikin suratul fatiha yasa yan bid'a suke cewa bi sirrul fatiha akwai sirrin a cikin ta tabbas akwai sirrin a cikin ta sai dai wannan yadda ake dan ana bugawa ne ana yi zo ba a sunna amma tabbas suratul fatiha akwai albarka a cikin ta wala ita ce fa surar da ko ita kadai ka karanta a cikin sallah ta yi kurin a ce ita kaɗai ka karanta duk kowace raka akwai fatiya kaɗai kai kai kai ta rukuyi ta yi amma kuma in ka inda za karanta bakara ga baki ɗaya a kowace raka arka ka karanta bakara in dai baka yi fatiya ba kuma ba ta yi ba to shi yasa manzo Allah ya ce wa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla a'zamu sura fil Qur'an a lokacin saukarta ai ai ai ai gayyani na mala'iku ai har da rakiya aka yi wa mala'ika jibrilu sura ce mai matsayi sura ce mai muhimmanci shi yasa mutum yakan yi wuridi da ita ko yi a roƙi Allah da ita ko yi rinka yawan karanta ta shi yasa daga cikin falalarta ita ce surar da duk musulmi in ya fara ya fara buɗe baki zai koyi ƙur'ani ita zai ke koya kuma ita ce surar da duk musulmi in ya mutu inda za a rubuta adadin sau nawa ya karanta ta ita ce surar da aka fi yawan karanta ta ba zai taɓa yiwa a samu wata sura ka karanta ta sama da yadda karanta fatiha ba zai yi ba albarkar da ke cikin ta kenan alherin da ke cikin ta kenan idan an karanta tafsirin ta ko bayanin da malamai suka yi a ciki za a samu za a samu karuwa a takaice duk wani wato wato duk wata aya ko duk wani abu na alkur'ani da ke gani jama'a wato yana tattare da alheri a cikinsa musamman wanda Allah ya masa arziki ya taimake shi wanda Allah ya masa arziki ya Allah ya Allah ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah Allah kada ka haramta mana son alkur'ani da da karanta alkur'ani idan mutum yana so ya samu babban rabo a rayuwarsa ina gaya muku wannan wallahi sirri ne mai amfani yana cikin wato taufiki da Allah yake ba wa bayansa ya ɗora ka kana da alaƙa da ƙur'ani da karanta ƙur'ani wallahi ba abin da ya kai shi lada kuma ba abin da ke gyara zuciyar ɗan adam irin ƙur'ani ba abin da yake ba wa mutum nutsuwa da kwanciyar hankali irin alƙur'ani ka gwada yau yau ɗin nan ka gani in ka shiga damuwa ka shiga bala'i ka shiga tashin hankali kurin ka ajiye komai ka ɗauko ƙur'ani ka rufe kanka ta karanta wallahi kafin ka tashi daga inda kake zaune nan wallahi sai ka samu sauƙin wannan damuwar wani yanayi ne Allah zai kawo maka sai ya ɗauke ka daga cikin wannan yanayin ya mai da kai wata irin rayuwa ta daban a wannan lokaci yasa ba waɗanda suka fi kowa morewa a rayuwa wanda suka fi kowa morewa a rayuwa irin waɗanda alƙur'ani ya zama abokin hirarsu wallahi koyaushe ana ban labarin mutane da Allah musu taufiki yanda suke kokarin karanta alkur'ani wato wato nakan yi sha'awun mutum wallahi kawai kawai ka sani wanda ya fi ka yawan karanta qur'ani yana karanta shi bisa tsari wallahi yayi gaba da kai malam ya fi ka wallahi in ba sa'a ba zaka ganshi yana nesa da kai ko a cikin aljanna ne wannan ita ce magana guda daya daga cikin asarar da mutum zai a rayuwarsa Allah ka kiyaye mu shine mutum astaghfirullah ya Allah mutum mutum ya zama yana nesa da alqur'ani ko mutum ya zama baya son karanta shi ko mutum ya ji ya fi sha'awar ya rinka jin kida akan ya ji alqur'ani amma masu rabo wanda Allah ya rabotar da su saurare in dai za su saurari wani abu ba abin da yake musu daɗi irin saurara alqur'ani a cikin motarsu ne a ofishinsu ne a cikin abun hawansu ne a ina ne alkur'ani kuran shi saboda jin sama lada ne karanta shi lada ne komi nasa lada ne to sai ka ga allah ya taimake ka wallahi nan da nan akawun ɗinka na lada ya cika dam saboda yawan karatun alkur'ani da kake yi annabi ya ce la aqulu alif lam mim harf kowane harafi fa yana dauke da lada goma ne alifun din nan yace alif lam mim ba harafi bane harafi uku ne alifun harfun goma lamun harfun goma mimun harfun goma in ka ce alif lam mim mala'iku sun rubuta maka lada talatin a take yanzu ku duba bismillahir rahmanir rahim harafi nawa a ciki bismi harafi uku talatin allahu alif arba'in lam lam lallan din nan guda biyu kaga nawa sittin ha din nan goma saba'in in ka ce bismillahi kawai kana da lada saba'in bismillahi kawai in ka ce arrahman kaga alif din nan lada goma lamun din nan lada goma wato ra din nan lada goma ɗari ha goma ɗari da goma mim goma ɗari da ashirin nun goma 130 bismillahir rahman 100 da nawa 130 ka ka dauko arrahim din arrahim ita kadai guda nawa take da shi ga 130 ko ga kuma arrahim alif goma lamun goma ashirin ga ga ga ga ya'un goma talatin ga mim goma arba'in arrahim tana dauke da lada nawa arba'in ga can muka ce nawa 130 kana da lada 170 bismillahir rahmanir rahim kai mala'iku sun rubuta ma lada 170 inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malam ina ga wanda ya karanta izu daya izu biyu izu kaza ina ga wanda ya mai da qur'ani wurdi ne a gare shi kullun yana da abin da yake karantawa ai ba karaman ni'ima bace babbace muna fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda alqur'ani zai cece su saboda akwai wanda ƙwar'ani ɗunkulun gum zai zo ran tashin kiyama ce ya Allah wannan na wani a bani ci ko ba gane ba akwai wanda ƙwar'ani ne zai cece su a kiyama ko ba samu ceton kowa ba za samu ceton ƙwar'ani ƙwar'ani zai zo kai ba ƙwar'ani duka ba hatta suratul bakara da ali imran su kadai ma suna yin ceto duk wanda yake yawan karanta suratul baqara da wanda yake yawan karanta suratul ali imran manzo Allah ce za su zo suna jayayya za su ceci mai karanta su ballanta na qur'anin din gurin gum akwai wanda qur'anin ne gaba ɗaya zai kai shi aljanna yace ya rabbi mana atuhu nauma ya ubangiji na hana shi bacci wannan bawan Allah ya Allah na hana shi hutu ni yake ta karantawa ya Allah fashaffi'ahu fiyya ka cece shi saboda ni sai Allah ya ce kuma Qur'ani ya ceto Qur'ani sai cece ka yanzu akwai asara dan ka takura dan ka ya hadace Qur'ani ka matsanta masa ya hadace Qur'ani akwai asara amma ba ka yi sai dai ka matsanta masa ya ci waye da ne ko ga sunan sun ci waye sun ci ne kuma su ne manyan yan iska a gari warai kuwa saboda baka gyara masa ruhinsa ba ka tara mai duniya yayi ilimin duniya yayi boko yayi mai amma baya sallah bai damu da sallah ba saboda me baka gina masa ruhi ba shi qur'ani ruhi yake ginawa duniya kai kuma ka nuna masa to kuma zai nuna maka duniyanci Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani bari mu dakata ana insha Allah gobe sai mu dora a babi na gaba wa idan وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته